الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله رضا مجتمع wannan masallaci domin ci gaba da karatu cikin littafin shi mai tsarki muna fata ayoyi da zamu karanta mu dace da fassarar su Allah ya ba mu lada akai inda zamu yi kuskure Allah ya gafarta mana muna nan cikin suratul anbiya za mu tashi kan aya ta hamsin da tara ko? ƙalu man fa'ala haza ko an yi nan to bismillah قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين Na'am, to a aya ta hamsin da takwas mun karanta tun ta hamsin da bakwai, inda ya ce wa tallahi la'aki don na asinawa kun ba da an tuwallo mudubirin, to ya mun karanta cewa annabi Ibrahim ya daddatsa wannan gumaka nasu, sannan ya rataye gatari a wajen babban gunki ɗin, yana jira ya ga kuma me za a zo a yi. Wannan ya faru a garin shi annabi Ibrahim ɗin wato zamanin sarki Namarud a wannan lokaci wannan al'amari ya faru. To, ƙalo da suka zo bayi ba da rujuihim bayan dawowansu wa ru'yatihim da kuma ganin ma hallabi asnamihim abin da ya faru ga gumakansu. Sai suka ce, mafa alhaza wane ne ya aikata irin wannan aiki bi alihatina ga gumakanmu ko kuma wato ariyawansu kenan allolansu. innahu lalle duk wanda yayi wannan aiki laminan zalimi ne yana daga cikin azzalimai fi hazal fi hazal fili cikin wannan aiki da yayi zalunci ya zai karya mana wato allolan mu gabaki daya qalu qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim to qalu sai suka ce babu libabin shashi da shashi sai wannan ya sai masu tsegumi kenan sai suka ce samina fatan mun ji wani yaro ya zukuruhum yana aibanta wa'annan gumaka yana ambata su yana cewa ma zai sassara su ya ƙaru lahu ana kiran shi da ibrahim wa zalika wannan ko ya zo anna ibrahima wato lallai annabi ibrahim kharaja ma'ahum ya fita tare da su ila majtami'ihim zuwa can taron da za su je din nan to suna tafiya falamma kana bi babi dariq lokacin da suke kan hanya alƙanar sauri sai ya yadda kanshi bi ma'ana sai kamar ya faɗi wa qala sai ya ce inni saqim nan ina ina irbani da lafiya ai ashtaka ashtaki rilaya wato kafafuwa na suna ji suna ciwo fataraku sai suka bar annabi ibrahim a wannan waje wa mabau sai suka wuce da tafiyan suka ci gaba da tafiyansu zuwa inda za su je summa nada fi ukhrahum sai ya kira a ƙarshen su a ƙarbaƙiya du'afa'un nasu alhali akwai sauran da ifai raunanan mutane irin na baya-bayan na wanda ba su da sauri sai ya yi su ƙala inda ya ce bisigatul halku wajen siga na rantsuwa sai yana cewa tallahi la akidan na asnamakum can sai su waɗannan da ifan nan sai suka ji ga abin da ya faɗa har da rantsuwa kan cewa sai ya kakkarya gumakan nan to su ne suka zo suna tsegunta ma ‘yan uwansu cewa ai sun ji wani yaro yana faɗan cewa sai ya aibanta gumakan nan to inda al'amarin ya faru kenan fasami a haddu a ba'u sai wayannan raunana suka ji magana falan ma raja'u lokacin da suka dawo wara'au suka gama hasala abin da ya faru ga gumakan nan tazakkaru sai suka tuna ma kanu kad sami'u abin da suka kasance sun ji minhu daga gare shi fa akhbaru sai suka bada labari ma uzama'ahum wato wa'annan manyan su inda nazilat lokacin da aka zo ana tambayan waye wannan aiki sai suka tsegunta musu ai sun ji wani yaro da ake kiran shi Ibrahim daman ya ce sai ya aibanta gumakan nan. To kaji yadda kissan take kenan. Na'am. Alu.
Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun.
To karu sai wayannan manya suka ce yanzu abin dai da za a yi ku je ku zo da shi ala a'yunin nasu akan idanuwan mutane. a zo da shi kowa na ganin shi la'allahum domin wayannan mutane ya shaduna su shaida su yi shaida alaihi akan shi annahu fa'ila lallai shi ya aikata wannan a je a zo da Ibrahim nan mu zo a titsiye shi a nan kowa ya gan shi na qalu qalu فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم Kalu sai gashi nan yanzu an je an nemo annabi Ibrahim duk inda yake, saƙo da lungu an je an nemo shi an tattaro an taho, gashi nan a g- a gaban manyan gari an zo an ajiye shi a tsakiya. Mun gane ko? To ƙalu sai aka ce mishi, anta ko ka ce a anta ko ka ce anta bi taƙiƙil hamza ta na ƙuri'a bi eh, bi ibdali hassaniya to wannan eh, ɓangaren karatu biyu ko ka ce a anta ko kuma ka ce anta duka dai siga na tambaya ne. Shin kai ne fa'alta ha za ka aikata wannan karan aiki bi alihatina ga waɗannan allona namu ya Ibrahim kai kai wannan aiki? to ka gani ko a nan za mu sake fahimta duk wanda ake tuhuman shi a tambaye shi ko yana da abin da zai ce kada kawai an kawo maka cewa wane yayi kaza ka ce eh yayi ya aikata aje a yi masa hukunci a'a sai ka bashi wannan ka bi dokoki na tambaya kai ne ka yi kaza mu daina gaggawan yanke hukunci kafin mu yi bincike Yawwa, to nan ma gashi suna bincike, kai ne ka aikata wannan a kan gumakanmu ko kuma kan allolanmu ya Ibrahim me ya ce musu.
قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون Kala sai ya ce sakitan yana shiru an filihi ga cewa bai ce shi ya aikata ba sai ya ce bal ba haka ba. Fa'alahu kabirhum wannan babban nasu shi ya aikata wannan aiki. Haza ala tariq ala tariqatil kinayati ta'ridiyya. Wa dalilu alaihi qawluhu fas'aluhum ku tambaye su in kanu yantiku da inda za su yi magana ai as'aluhum an fa'ili ku tambaye su waye aikata wannan aiki fa in nataqu to idan sun yi tambaya fa huwa allazi fa'ala eh, idan za su iya yin furici to lalle za su faɗi cewa babban sun nan shine ya shine ya aikata ya, ya aikata wannan wannan aiki wa illan yantiku in ko ba za su iya yin magana ba to kaga fa ajizun anin nutiki duk wanda ya gajiya ga iya yin magana la yaqdiru ai ba shi da iko alal fili akan aikatawa in dai ba zai iya faɗa ba to ba zai iya aikatawa ba wal ajizu anil fi'li wanda ko ya gajiya daga aikatawa la yakunu ilahan wannan baya kasancewa abun bauta mustahiqan wanda ya cancanta lil ibadati ga abauta mishi yace to ku tambaye su in dai har za su yi magana to za su faɗa muku wane ne yayi wannan aiki din farajau فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون To kaga a wannan waje annabi Ibrahim ya jefa musu challenge. Ya yi challenge nasu, ya jefa musu wato magana su je su tambaye su. To me zai faru faraja'u sai dukansu suka natsu suka yi shiru ila anfusihim suka dawo cikin hankalinsu bit tafakkur ta hanyar tunani. Fa qalu li anfusihim suka ce makawunan su kai lallai fa innakum lallai ku dinnan mu dinnan bi ma'ana gabaki ɗaya suna magana a kansu kenan antum zalimuna ku ne azzalimai bi ibadatukum inda kuke bautawa man la yantiku wannan wanda bai iya yin magana to fallazi kasaraha duk wanda ya karya ta ai laisa bi zalimin bai kasance azzalimi ba tunda kun bauta ma wanda ma baya iya yin magana to wanda ya karya wannan gumaka ai ko bai yi zalunci ba na'am to me ya faru umma ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون
To summa sannan kuma bayan wannan, kaga can faraja unan kuma sai aka ce summa, kaga akwai tazara tsakanin wannan nadama da suka yi da kuma abin da za su aikata, saboda an yi atafin wannan aya da summa, sai suka koma kowa ya je ya yi shiru dai. Summa niki su ala ru'usin sannan suka koma kan kawunan tsayin kalabu suka juyo ilal mujadalati suka dawo kan wannan jayayya. ba da masa ƙamu bil maraja'ati bayan sun je sun tsaya sun tantance komai da komai eh wa shubbiya sai aka kamanta udihin dawowan filal batil zuwa ga wannan barna di sayruratil asfal shay'in musta'aliyan ala a'lahu ai qallabahumullahu ala ru'usihim fa'adu ila al-kufri sai suka dawo kan wannan kafirci bakalu suka ce wallahi rantsuwan Allah laqad alimta ai kai ka sani ya Ibrahim ma ha'ula'i waɗannan dai ba su kasance yanki kuna masu yin magana ba. tun da ba su kasance masu yin magana ba, fa kai ba ta'amurna ta yaya ne za ka umarce mu bisa alihin mu tambaye su, tun da ba sa yin magana ta yaya za ka ce mu tambaye su, na'am, ƙala.
قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم Na'am, ƙala sai ya ce, A fata abu yanzu shin za ku bauta wa min dunin lahi koma bayan Allah, wanda ma layan fawakun shayun bashi da abbashi iya amfanar da ku da wani abu, minan rizki na daga arziki wa garihi da waninsa, wala ya burukun bashi iya cutar da ku da wani abu, izalan ta abu idan ma ba ku bauta mishi ba, ta yaya za ku je ku bauta ma abin da baya magana? Ta yaya za ku je ku bauta ma abin da ya an zo tsara shi ba zai iya kare kanshi ba? Ta yaya za ku ce wannan shine abin bautan ku? Dan me isa za ku yi haka? yace uffil lakum أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون yace uffil lakum tir da wannan al'amari naku in dai wannan shine abin da za ku bautawa to lallai kun kasance abin asha tir da wannan bauta da kuke yi wani mata wani mata abuduna da abin da kuke bauta musu min dunillahi kuma bayan Allah afala taqiluna in sun ku ba ku da hankali ne anna hazil asnam lalle wayannan gumaka la tasahil qul ibadati bas cancanci abota musu ba wayna ma yasahiqu Allahu ta'ala wanda ya cancanta abota min shine Allah madaukakin sarki amma gashi kuna bauta mu wayansu abubuwa daban na'am قالوا حرقوه وانصروا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين qalu sai suka ce harriqu yanzu dai abinda za a yi ma Ibrahim kan to harriquhu a kone shi a kone shi wansuru ku kone shi wansuru ku taimaki alihatukum wato allolan nan naku kaji yau ne kuma ake taimakon Allah kaga al'amari ya lalace shi Allah bai iya taimakon kanshi ba bai iya kare kanshi ba bai iya hana kanshi akan a cutar da shi ba sai yanzu an dawo kuma ana cewa to ku taimaki wannan Allah naku in kuntun fa'ili da in kun kasance wato za ku iya aikata wannan. Eh, na- eh, Nasratu fa jama'u lahu alhadaba to daga nan sai aka yi gayya aka yi gayya fa jama'u aka tara alhadaba kirare alkasir mai yawa wa ubrimin nara aka cinna masa wuta fi jami'ihi ga baki ɗayan shi wa ausaqu ibrahima aka ɗaura annabi ibrahima wa ja'aluhu aka sanya shi fil manajiqa ah, fil fil mana na'am fil eh, fil manjini wato aka sanya shi a abin nan em, majajjewa waramohu suka jefa shi fin nara a cikin wuta qala ta'ala sai Allah ya ce قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم Na'am, Allah ya ce ƙulla ya naru lokacin da suka taru aka haɗa wannan kirare sai da aka yi kwanaki ana haɗa wannan kirare. Sannan aka zo, to ya za a yi ma a kunna wannan wuta ɗin. Bayan an kunna wutan to ga wuta ta kama, duk ta kama kirare to amma ya za a jefa saboda ba dama a iya zuwa jikin wannan wuta saboda ƙarfinta da irin tarin wato itatuwa da aka yi domin a kona annabi Ibrahim babu wanda ya isa ya je jikin wutan ballantana ya ce zai jefa annabi Ibrahim. Saboda haka sai aka kama annabi Ibrahim aka ɗaure shi ga baki ɗaya bayan an ɗaure shi sannan aka sanya shi a cikin magajjewa. Aka juya aka juya sannan aka wurga shi ya c- ya tafi ya faɗa cikin ruwan a cikin wannan wuta. Allah ya ce kulna sai muka ce ya nari ya ke wuta. ku ne ki kasance bardan sanyi wa salaman sanyi kuma mai aminci ala Ibrahim akan annabi Ibrahim abinda aka yi umarni ma wannan wuta kenan gabaki daya a falam tahrik minhu ghairu wasaqihi wato wutan nan bata kona komai a jikin annabi Ibrahim ba sai dai wannan sarka da aka daure shi da shi wa zahabat ya tafi hararatuha zafinta wa baqiyat amma ya wanzu iba'ataha wannan haske na wutan ga wuta tana ci ga annabi Ibrahim yana ciki amma zafin kuma bai kona shi ba mun gane ko haka aka yi ma annabi Ibrahim wa bi qawlihi salaman ay salama min al-maut an kubutar da shi daga mutuwa bi bardiha saboda domin da an ce kuni bardan babu salaman to sanyin da za ta yi sai ya kashe shi kanshi annabi Ibrahim amma sai aka ce sanyin mai aminci mun gane ko to daga nan ne kuma zaka sake ɗaukan wani karatu daban na shan kayayyakin sanyin nan akwai salama a ciki ko kuma sanyin ne kadai mu namu sanyin mu namu sanyin ba a jefa salaman a ciki ba shi yasa in ka doge da shan shi to daga mura pneumonia wane ne wane ne ya ci gaba da kama ka kenan saboda me babu salamu mu a cikin wannan sanyin da yake fitowa daga cikin firji ba a sa salamu a ciki ba bardan din ne kawai mun gane ko wa bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaida وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين Shikenan wa aradu bihi kaida lallai sun yi nufin kaidi da makirci ga annabi Ibrahim menene wannan kaidi wa tariku shine a kona annabi Ibrahim gabaki daya Allah ya ce baja Allahum sai muka sanya su su ne humul aktsarina su ne wato wanda suka yi hasara bi muradihim wajen abin da suke tunanin za su yi sai abu bai tabbata ba na'am
ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين To wa najjaynahu sai muka tseratar da annabi Ibrahim, wa Lutan da annabi Lut, ai ibn akhi harana shi annabi Lut dan uwan dan dan uwan annabi Ibrahim ne wanda ake kiran shi harana. Wa kana lahumu akhun salisun suna da dan uwa na uku ismuhu Nahura ah, min al-Iraqi eh, daga Iraq min baladi Kausa wa ma'ahu Lutun tare da shi da akwai annabi Lut wa Saratu da Saratu binti Ammi Ibrahim ita kuma yar ‘yar baffan annabi Ibrahim ne, allazi huwa Haran al-Akbar shine Haran al-Akbar, wa kanat amana ta kasance ta yi imani bi Ibrahim da annabi Ibrahim tun a farkon lokaci, Allah ce muka tseratar da su, ilal ardin lati barakna zuwa ga ƙasar wanda muka yi albarka fiha a cikin talil alami ga talikai, bi kasratil alhari ga yawan koramai wal ashjar da yawan itatuwa, nazala Ibrahim bi Falastin, annabi Ibrahim sai sauka a garin Falastin, wa Lut annabi Lut kuma sai sauka bil mu'tafika, wato a garin mu'tafika, tsakanin Falastin da mu'tafika tafiyan kwana ɗaya ne. To hakan nan sai Allah ya tseratar da su daga wancan gari da suke wannan wuta bayan ta gama ci. Ta, ta gama, kaga wannan wuta ko ai baka ce a rana ɗaya ta gama ba, ta gama cinye, ta gama ci ko? yau ba za ka ce a rana ɗaya ba ne saboda jefawan ma ba a isa a je jikinta ba bayan da ta gama ruruwa ko ba a jefa annabi ibrahim ba sai da kutan ko ina ya kama aka jefa shi to wani zance ya ce sai da wutan nan ta ci gaba da ruruwa kafin ta mutu sai da ta kai kwana arba'in kuma annabi ibrahim yana cikin wutan kwana arba'in ƙaramin kwanakin da aka faɗa shine kwana bakwai aka yi tana ce, to ko kwana ɗaya ne dai kai ko minti ɗaya ne aka ce irin wannan wuta, ta yi kuma ka fito lafiya lallai ka samu aminci daga Allah. To hakan na annabi Ibrahim ya zauna a cikin wannan wuta kwana arba'in bayan wuta ta mutu sai ga annabi Ibrahim ya fito. Aka ce lokacin da yake ciki, in ka zo in suka zo suka leƙa suka ga wuta tana ci, amma ga annabi Ibrahim yana sallah a ciki. shi baba nabi Ibrahim ya ce, Ni'ima, ni'ima rabbi Ibrahim, madalla da Ubangijin annabi Ibrahim. To, hakan nan bayan wuta ta gama cinyewa, sai annabi Ibrahim ya fito. Fitowar shi kaga dole ai aya zamanto aya mujiza ne babba wanda kuka jefa shi a wuta kuma yanzu ya fito sai aka samu wayansu jama'a wanda suka yi imani da shi. To daga nan shikenan sai batun hijira. sai suka yi hijira shikenan Allah ya tsiratar da su ya dawo da su ƙasar Falasɗin nan da shi ɗin da Annabi Lot da Saratu da sauran da sauran wayanda suka yi imani tare da shi na'am Allah ya ce ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة mm, وكلا جعلنا صالحين Allah ya ce wa habna lahu sai muka ba ma annabi Ibrahima muka ba shi Ishaq annabi Ishaq eh wa kana sa'ala walada lalle annabi Ibrahim ya kasance ya roki Allah ya bashi da kama zakara fi safat kamar yadda aka ambata can cikin suratul safat sai Allah ya bashi Ishaq wa Yaquba da Yaqub Yaqub nan nafilatan wato ya kasance ƙari duk abin da aka ce nafila bi ma'ana ƙari ne mun gane ko nafil eh, ziyaratan ai kari alal mas'ul kan abin da ya tambaya shi ya tambayi Allah ya bashi da ya samu mai gado sai Allah ya kara mishi ma da annabi yaqo aw wa waladul walad ko kuma a annabi yaquban nan dan da ne bi ma'ana jikan annabi ibrahim kaga annabi eh, annabi ibrahim ya aiba- ya aifa annabi ishaq annabi ishaq ya aifa annabi yaqub annabi yaqub ya aifa annabi yusuf mun gane ko shi na nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa karimi dan karimi dan karimi dan karimi yusufa shine annabi yusuf baban shi annabi ne kakan shi annabi ne baban kakan shi ma annabi ne to saboda haka Allah ya ce wa kullan kowanne kaga tanwinin mu da yazo kenan ko kullan kowanne huwa shi annabi Ibrahim wa waladu da dan shi ja Allah mun sanya shi salihina suna da cikin mutane na kwarai ai al'anbiya mun sanya su ya kasance annabawa waja Allahum a'immatan وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا mm.
وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة na'am وكانوا لنا عابدين Na'am, Allah madaukakin sarki ya ce waje Allahun mun sanya su a immatan su kasance shugabanni, ko a matin babu wannan alifin ɗin duka dai, ai ya haduna wanda mutane suke shiryuwa suke shirar da mutane bi amrina da umarninmu, ila dinina zuwa ga addininmu. Wa auhaina ilaihim mun yi wa'ayi zuwa gare su bilil khairati aikata alkhairi wa qama salata da tsaida sallah wa ita'i zakata da bada zakka ai an taf'al wato su aikata wannan abin da aka ambata wa tuqamu wa tu'ti minhum wa min utaba'ihim wato tsaida sallah su bada zakka da kuma wayannan da suka biyo su a baya wa kanu lana abidina sun kasance gare mu abidina wato masu bautan Allah ne taqdimul jari wal majrur sai aka gabatar da jari da majruri lana dinnan jarun wa majrurin ne lil hasari wannan malam ya koma can cikin ilimin balaga akwai abin da ake kira hasru wato kan nuna emphasis ba a ce wa kanu abidina lana ba sai aka ce wa kanu lana abidin saboda a nuna cewa su masu bautan ne da gaske ai la gairina mu kadai suke bautawa ba sa bauta mu wani mu min al asnami daga cikin gumaka to fa ibrahim kaga annabi ibrahim akhrajahu qaumuhu mutanen sun fitar da shi minhum daga cikin su fa baddala lahu lahu ahlan sai Allah ya canza masa ahali wa zuriyatan ya san ya canza masa zuriya dayyibatan wanda kasance mai mai kyau fa awhashuhu sai suka suka su mutanen shi sai suka kadaitar da shi bi ma'ana suka bar shi shi kadai wa anasa wa anasahu Allah sai Allah kuma ya tattaro shi bi ma'ana ya sanya mishi natsuwa wa kana da ya kasance shi annabi Ibrahim tabi'an mai bi ne fa asbaha sai annabi Ibrahim ya zamanto yanzu matbu'an shine abin bi muqtadin bihi wanda ake yin koyi da shi kaga Allah sai ya canza masa daga kaskanci zuwa sarauta zuwa girma ya Allah ka taimake mu na'am ولوطا آتيناه حكما وعلما نعم وجعل ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث مم.
إنهم كانوا قوم سوء فاسقين To ina labarin su wa'yancan mutanen annabi Ibrahim wanda suka kona shi, sai ba a kawo mana yaya tasu ta ƙare ba, mun gane ko? To amma ya zo cikin asari kan cewa su wa'yannan mutane da suka jefa annabi Ibrahim a wuta ƙarƙashin jagorancin sarkinsu na marudu, Allah ya jefo musu da azaba ta hanyar sauro, duk ya kashe su ga baki ɗaya. mun gane ko shi ne za ka akwai wani hadisi da yake nuna cewa ah, cewa ita tsaka ita ita ce mai rura wuta mun gane ko sai sa da aka ganta aka ce a kashe ya zo cikin hadisi wannan kan ingantacce ne in ka ga tsaka ka kashe ta sannan kuma ya zo cikin hadisi ingantacce duk inda ka ga kwado kada ka kashe shi shi kwado ba a kashe shi yana daga cikin dabbobi guda biyar wanda ba a kashe su to aka ce shi kwaɗo kuma shi shine mai ƙoƙarin kashe wannan wuta da su wa'annan mutanen annabi Ibrahim suka rura, ita kuma tsaka ita ce mai hurawa, ka gani sai tsaka ta kasance an tsane ta ga baki ɗaya ila yau mil kiyamati. Kwaɗo kuma sai aka ba shi kariya a addini in ka gan shi ma kada ka kashe shi. To ƙarshen su dai wato Allah ya halakar da su. To yanzu an gama da kissa na biyu za mu shiga kissa na uku, kamar yadda muka faɗa a baya kissa ne guda goma wanda za a yi a cikin wannan sura ɗin. To ga annabi Lut, ka san tare suke kuma da annabi Ibrahim. Allah ya ce wa Lutan ga annabi Lut nan, atainahu shi ma mun bashi hukman wato hukunci, ai faslan wato iya hukunci bainal husum tsakanin masu husuma. Wa ilman mun bashi ilimi, menene ilimin da aka bayi fikihan shine ilimi na fahimta shine fikihu akwai ilimi na kaza akwai ilimi na kaza akwai ilimi na kaza amma daga an zo kan cewa ilimi na fikihu to anan ake tsayawa saboda masu masu ilimi na fikihu su ne suke iya dubawa su duba su fitar da matsala sannan kuma su fitar da maganin wannan matsala din sabanin sauran ilimoma gabaki daya to Allah ya ce mun ba mu annabi Lut hukman wa ilman shi kuma mai sarauta ne alƙali ne kuma malami ne wa najjaynahu mun tsiratar da shi min alƙaryati daga alƙaryan nan da allati kanat wanda ta kasance ta'amul khaba'is tana aikata wato munanan ayyuka min alluwat na daga ayyuka na luwat wa rami bil bindik da kuma wasa da bindiga kaga irin masu shubom din mu kenan yanzu ko to duka wato sun tattaro shi ne tun daga can zamanin annabulu. Eh, awil la'ibi bitiyuri ko kuma wasa da tsuntsaye, wal barati fil majlis da kuma yin rihi a cikin majalisa, ba a jin kunyan wannan, wannan duk ayyuka ne wato miyagun ayyuka kuma munana. Wa gairi zalika da makamantan irin wannan min amalul khala'a wato daga ayyuka abin ƙi. innahum lallai su kanu sun kasance qauma su'in mutane ne wanda su kasance munana fasiki na kuma fasikai sai aka ce qaumi su'in wato munanan mutane sai aka kawo shi ala sigatil masdar wato asiga na masdarin sa bi ma'ana wanda suke munana ayyukan su Allah yace وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين wa adakalnahu Allah ya ce fa adakalnahu sai muka shigar da shi fi rahmatina a cikin rahamanmu ai an jainawa muka tsiratar da shi min qaumihi daga cikin mutanen shi innahu lallai shi annabi lut kana ya kasance min salihina daga cikin bayin Allah nagari ai ibadillahi bayin Allah allazina yad'una nasa wanda suke kiran mutane ila millati tauhidi zuwa ga kadaita Allah wal inzari da kuma gargadi fil umuri wajen al'amura ala muktaba hukman laikan abinda Allah ya hukunta me irin wannan tafsiri din nan wajen akwai gyara inzar ne ba inzani ba ka gane kuma ne ha yawa to shi annabi lut mutanen shi an halakar da su su ne wanda aka musu halakarwa mutanen su duni kenan wanda suka kasance ga abin da suke aikatawa bayan an yi kira sun ki an yi kira sun ki an yi kira sun ki Allah ya ce faja Allah aliya ha safila hada aka zo halakar da su sai Allah ya umarci mala'ika Jibril ya zo ya cicciɓi wannan ƙasa ɗin ga baki ɗayanta. mala'ika Jibril ya sa fuka-fukinsa ya ɗaga ƙasan gaba ɗayanta, sai da aka yi sama da ita can ƙwalelan sama, da asuba kuma aka halakar da su. Su mutanen garin suna jin tasbihin mala'iku, mala'iku suna jin caran zakara na wannan gari ɗin. Da aka tafi da su faji Allah aliya hasafila aka mai da ƙasan ta zamanto sama, wa amtsar na sannan kuma aka biyo su da duwatsu daga cikin gidan wuta har yanzu wannan ƙasa tana nan wato ta zai wajen ya zamanto kogi kawai da baki ɗaya hakan nan aka halakar da su to wannan kissa nasu shi ma ya ƙare sai kissa na hudu ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم To ga annabi Nuhu na ambata wa mutanenka, ai huwa ibn arba'in sana an aike shi yana ɗan shekara arba'in, wa makasa ya zauna fi ƙomihi cikin jama'an shi alfa sanatin shekara dubu illa kamsina aman sai dai shekara hamsin ne kawai babu. Wa Asha ya rayu ba da tufana bayan ruwan tufana sittina sana shekara sittin, ka haɗa da wancan shekara arba'in na kafin allataka, ya zamanto shekara ɗari kenan. Ka haɗa da shekara ɗari tara da hamsin, ya zamo annabi Nuhu ya shekara dubu ɗaya da hamsin daidai. mun gane ko to shi ma ai izna da rabbahu fata yawa fata kuna muddata umrihi sai kasance wato tsayin rayuwan shi alfan wa khamsina sana wato shekara dubu da hamsin daidai kamar yanzu zo cikin tahdir irtalahu an jarrabi annabi nuhu bit takzidi wato ta inda jama'an shi suka yi ta ƙaryata shi wa dulul umri kuma an jarrabe shi da tsawon kwanaki fil ibadati cikin bauta duk jarrabawa ne iznada ambata musu daidai wannan lokacin iznada lokacin da annabi Nuhu ya roƙi Allah. Min qablu gabanin shi wannan an yi wannan min qablu gabanin zuwan annabi Ibrahim da annabi Lot. Allah ya ce fasa jamna lahu sai muka amsa addu'an shi ai du'a'ahu wannan sallahu muka taimake shi. Rabbi la tazar alal arbi min al kafirina dayyara. Shine addu'an da annabi Nuhu yayi bayan ya kira su ya ya kira su dare da rana sai ki amsawa sai ya ci gaba da addu'a la tazra ala min al-kafirin da yara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara addu'an da yake kenan inni da tu qawmi laylan wa nahara wala yazidun du'aya illa firara ya kira su sun ki amsawa ya kira su sun ki amsawa shekara 950 yana aiki daya shikenan sai ya juya addu'a ya ce la ta zana an arbi minal kafirina da yara cikin kafirai dai kada ka bar wanda za a ce zai iya zaman gida duk wanda zai iya zaman gida ya Allah ka kashe shi domin ka bar su ya dillu ibadaka za su fatar da bayinka wala illa fajiran kafara ba za su haifi kowa ba sai dai fajiri wanda yake mai yawan kafirci saboda haka sai Allah ya halakar da shi aka umarce shi a nasna ilfulka bi ayunina wa wahayina aka ce maza to kera jirgi kera jirgi jirgin ruwa shi kenan sai ga annabi Nuhu kuma yau ya koma yana kera jirgin ruwa sai suka dawo kuma suna suna masa izgilanci eh yau kuma ya koma kuma kafinta yau ga annabin da yake cewa shi annabin Allah ne ya koma sassake sassaken abin nan jirgi kai sai suka mai da jirgin nashi nan ne ya kasance wato toilet ɗinsu gabaki ɗaya suka dawo suna yi masa kashi a cikin wannan jirgi ya aka yi sai Allah ya jarrabe su da ƙazuwa, kowa ƙazuwa. Wata duk da aka ba su ban san dalilin da isa ƙazuwan ta kama su ba. Wata rana wani ya je yin ba hayan shi a jirgin ruwa na bunu sai ya zame ya faɗa cikin jirgi. Da ya fito ba shi kenan sai ƙazuwa ta warke ba? Suka ce, to shi ma wannan magani ne. ai kowa sai ya koma kuma yana yana alkafira a cikin jirgi ya dirmiye ya fito ya warke ya dirmiye ya fito har suka naɗa kashinsu tas da kansu aka je har a wanke a zo saboda mutane suna da yawa kowa in ya taɓa shi kenan ya warke suka wanke ma annabi nuhu jirginsa to shi kenan fa aka umarci annabi nuhu to yanzu ma aka masa umarni ma zai ya tattaro ya nashi ya nashi a shiga cikin jirgi ya tattaro kuma kowane abu mai rai namiji da mace ya tura su a cikin jirgi saboda al'amari ya zo shikenan haka annabi nuhu yayi wa farar tanur shikenan tun daga wannan waje da ruwa ya soma kulkula daga sama ruwa na sauka ƙasa ruwa na fitowa haka aka yi ta yi aka yi ta yi ya tattara jama'an shi baki ɗaya a cikin jirgi ya tattara dabbobi a cikin jirgi duk ana ciki ga ɗan shi can kan ana wa fi ma'azalin ya ce irkab ma'ana ya kai ɗan ɗana zo ka hau ka hau wannan jirgi saboda yau babu mai tsare ka daga wannan ruwa da ya taso sai ce a anikan sa'awi ila jabalin zan je wancan dutse ya asumini min alma wanda zai tsare ni daga wannan ruwa Shi kenan ana mai da wannan magana wa hala bainahuma maujil wa kana min al-mubiqina shikenan sai kawai taguwar ruwa ya shiga tsakanin su da shi da dan nashi ya kasance cikin wato wanda aka nitsar da su annabi nuhu suka ci gaba da iyo a bayan ƙasa akan ruwa har inda aka umurci ruwa na sama ya tsaya ita kuma na ruwan ƙasa ta janye wasta alal judi sai ga jirgi ya tsaya kan wani dutse da ake kira Bidi can sasanin Iraki shi kenan aka fito to wannan yanda annabi Nuhu kenan Allah ya tsiratar da shi shine Allah ya ce iznada lokacin da yayi kira min qabla gabanin zuwa annabi Ibrahim da Lord fasajabna lahu muka amsa masa falajjainahu yanda muka tsiratar da shi wa alahu da mutanen shi fis safinati a cikin wato jirgin ruwa min al karbil azimi daga wannan bakin ciki ne girma menene bakin ciki mai girma wa huwa takzibu qaumi qaumuhu shine ƙaryata wannan na mutanen shi lahu gare shi wastimrarahum da kuma dogewa da suka yi alal kufur akan kafirci fa ugriqu gaba ɗaya sai aka nutsar da su aka halakar da su ta hanyar wannan ruwa za mu tsaya a nan insha Allah gobe za mu karasa wannan kissa kafin mu ci gaba abin da muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana innahu huwal gafurur rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh